na ne za ta bismillahir rahmanir rahim ثم قال sannan a yace المسألة الثانية wato baharam yace mas'ala ta biyu kamar sakatat indal jima'i fa jumi'at fa qalat ana lam ara bil aqd awwala كمان سكتت عند الجماع ba wodin wodin kuskure ne kamar sakatat نعم kamar matar da aka daura mata aure miji yazo zai sadu da ita sai shiru bata ce bata yadda ba fa jumi'at mijin ya sadu da ita فقالت babban sai daga ba ko tace أنا لم أرضى بالأكد أولا wai ita daura auren da aka yi mata bata yadda da shi ba tun farko man kukila laha matar da aka daura mata aure ba da izini ba gaira mutiratin alhali ba wadda gaira mutiratin ba wadda za a iya mata dole ba فإن لها رد raddal akadi tana da dama ta ce ita auren nan bata yadda da shi ba ولها امرأة tana da dama kuma ta ce ta yadda فإن مكن من الجماع amma idan da aka ɗaura mata auren ba tare da neman izininta ba sai ta ba mijin da aka ɗaura mata aure da shi dama ya sadu da ita كان رضا to wannan ba da damar da ta yi har aka sadu da ita ya zamo ta nuna ta yarda da ɗaura wannan auren فإن أراد رده da a ce daga baya za ta yi nufin raddin wannan auren ودعت الجهلة sai da awar jahilci كون الجماع رضا a da ce wuce cewa ita bata san cewa ai barin da ta yi a sadu da ita yadda ne ba لم ينفع ذلك to cewa bata sanin ba ba zai mata rana ba ba zai amfane ta ba نعم تنبيهان a ga wata faɗakarwa guda biyu الأول faɗakarwa ta farko الأولى من هنا za a gane daga nan أن قولهم cewa da malamai suke cewa
المحتاج عليها almuktatu alaiha labudda min izniha wanda aka ɗaura mata aure ba da izininta ba ba makawa a sami izininta بصريح القول ta faɗa ɓaro-ɓaro cewa ta yadda أثر إضافي to wannan hasari ne irafi بالنسبة لله سمعه dan in aka kwatanta da kamar shuruɗinta وأما التمكين amma ta ba da dama mijin da aka ɗaura musu aure da shi ba da izininta ba ya hajje sadu da ita فهو a أقوال wannan ma ya fi ƙarfi fiye da ta ce ta yarda da ɗaura auren ولا فرق فيها kuma a nan ba bambanci tsakanin wadda take bazo- a bazawara da wadda take budurwa
الثاني faɗakarwa ta biyu إنما يعتبر رضاها حيث قرب ita matar da aka ɗaura wa aure ba da izininta ba to ana isna da yadda ta ne wajen zartar da wannan aure da aka ɗaura in ya zamo ya kusa ya kusata ba a daɗe ba ai karuba zamanu riraha ai ya zamo zamanin yaddan nata ya zo kusa da an ya kuna al'akadu da soke amin masjidi masala kamar ya zamo an ɗaura mata auren a kasuwa ko ko an ɗaura mata auren a masallaci da misali nan take aka samu wasu suka tafi wajenta a wancan kin ji an ɗaura miki aure da wani nan take
أقوى المزيد ko ko kafin a ce dai an samu awa 24 kafin kwana guda ya wuce daga sanda aka daura auren فإن بعد amma in ya zamo kafin a faɗa mata an samu jinkiri ya yi nisa فلا يصبر رضاها للنكاح to yaddata da auren bai inganta ما تأخر في tare da yarjejta wa saduwar labarin zuwa gare ta in ya kai kwana guda على الشعب الحافظ sa'idiyu a shehu abdulhamis sa'idi ya faɗa التوزيعي a littafinsa taure واليوم بعد rini ɗaya- kwana ɗaya nisa ne لا يصبر معه الرضا da yadda bai inganta tare da shi bisa zancen da yake abin dogara da shi وسبب الخلاف sababin sabanin عن wato shi tauri hudu sharhi ne na a, wato majmu'u majmu'u na wato muhammad al-amir Eh, na muhammad al-amir a, to shi wato sharhi a, sharhi ne da shi a, wato wannan abdulhamid sa'idi din ya rubuta نعم wadda alal mota ba da bisa zance da yake abin dogaro da shi to wani abu ne
سبب الخلاف to da abin da ya sawo sabani a nan على الجيار الحكومي كالشرط a hu- zaɓi na hukunci kamar wanda aka sharɗanta ne أمر لا koko ba kamar wanda aka sharɗanta ba ne
أي حال wannan maganar ba za a ji abin da ake nufi saboda wannan an ce halin yaron kuma ya kashar ɗaya sai ya rikice bai saba da fiƙihun ba ma gaba ɗaya to abin da ake nufi a zaɓin da yake hukunci ya guda ya ja zuwa gare shi وهو الجار الذي shine zaɓin wanda yake cikin mudda التي mudda da take tsakanin akadin da yardar ita matar كالجار الحاصل بالشر kamar zaɓi ne wanda ya samu da sharaɗi wanda dama an sharɗanta وحين أيضا in ya zama haka ne sai ya zama a ɓata auren فلا عبرة ba a istina da wannan yardar tunda in aka yi akadi a da sharaɗin zaɓi ga wani نعم ai an ce auren sai ya zama ɓatacce na'am ban sanar a ce ba za a ɗaura aure amma in wane auren nan zai zarti ne in wane ya zo ya ce ya yarda da auren to wannan nama ai an faɗa yana cikin abin da ke sa a ce aure ya ɓaci ko shi wannan yana daga wani ɓangare na ɓata aure yana daga inda ake fa- ɓata aure har abada ko ko yana daga inda ake ɓata aure idan ba a riga an yi duhuli ba eh idan ba a riga an yi duhuli ne ake ɓatawa ba ko to dai ne daga cikin matsaloli nawa guda nawa ne ‘yan uwan wannan wanda aka ce shi ma ana batawa ne matukar ba a yi duhuli ba guda shida ne da wanne da wanne da wanne ga ɗaya saura biyar ku to a nan ne babban abin dubawa maganar imamu malik نعم da yake cewa in kana neman ɗan ƙauye ɗan ƙauye fituk shi ne wanda za a tambaye shi matsala ta aure amma ya kasa ba da am a- to ya zama ɗan ƙauye kaga bai kamata mu zama ɗan ƙauye ba ko ko kuwa eh wannan tana daga matsalolin aure ma na kurkusa ko na farko farko to bai kamata a ce mun zama yan ƙauye ba ko a ringa ƙoƙarin duba littattafan fikiyo musamman kamar irin nan ajobatu tidiya kamar sai dalilu salik نعم insha Allah ta'ala sai a ga duk wannan suna kawowa musamman ita ajobatu tidiya da yake dama akan tsarin tambaya da amsa ne ko ta kawo ko
فلا عبرة بذلك الرضا ba a istina da wannan yadda kenan نعم الواجب بعد اليوم wanda yake ya afku bayan kwana guda أو ليس مثله ko ko a'a aurensa mislahu zaɓani wanda yake hukumi ba kamar shar'i ne ba كما في حاشية الدستور kamar da yake ya zo a hashiyar da tuki bisa sharhin da tsiri babba akan motarsa to wal yawma bu'ud kwana guda nisa ne wai ba tu ratul hirshi yanda hirshi ya kawo wannan maganar wal yawmu fihi yazil bu'ud kwana guda za a ɗauka yayin an sami nisa kada muhashi ne wanda ya masa hasha muhashihi hakuri ne ba takuri ba نعم al'adawi wanda ya wahilci din hashiya shine adawi yace هذا الواجب لإيسا wannan haddin da aka faɗa a nan isa ne ya faɗa ɗaya daga cikin gaggan malaman malikawa وكشاف الحافظ ya zo a cikin sharin abdulhafiz zusa majmu'ul amir وكيل يوماني wasu ka ce a'a sai ya kai kwana biyu shine nisa abinda bai haura awa talatin ba daga sanda aka daura auren da sanda ta ce ta yadda ba ne aure zai zarce نعم وكيل akwai kauli na uku ba cewa nisa sai ya haura kwana uku وفي البناني ya zo a hashiyar bunnani جريان الأمل da annas salasa cewa aikin mutanen fas ya gudana da cewa kwana uku ma kusa ne sai ya haura kwana uku وكشاف الباكر البطاني a shari'ar bakin zurkani akan motarsa نعم an samu saɓani a wannan matsalar mutu zantuttuka uku الأول zance na farko النكاح جائز matuƙar dai matar da aka ɗaura mata aure ba da izininta ba daga baya ta ce ta yi izini نعم to zan- auren ya zarce ربع أو بعد cewa ta yadda ya an daɗe kafin ta faɗa ko ko sai da a- a- a- a kusa da ko sai da aka daɗe والثاني ƙauni na biyu aka sun wannan ne لا يجوز cewa auren gaba ɗaya ma ba zai inganta ba ربع أو بعد daidai a kusa ne take ta yadda ko sai bayan daɗewa الثالث ƙauni na uku wanda shi ne ya fi tura idan ya fusata to ya halatta amma in ya yi nesa to bai halatta ba an samu saɓani a game da iyakar kusacin a wannan ƙauli na uku bayan sununu da asbabu suka ce wale wa mani in dai bai huce kwana biyu ba kwana ɗaya kwana biyu duk kusa ne abu imran ne ce mafi ƙarfi a waje na yadda aka faɗa a mujawwada yadda isa ya faɗa wato cewa kwana ɗaya ɗin nan amma wa maganar da ibn yunus ya bi a nan wanda ya ɗaura wa ‘yar uwarsa budurwa aure a koko ma ba zaura ce ba da digairi izini ha ba da izininta ba malar sunu ne ya ce ko da tana nesa da garin kan ƙulzuni kamar ƙulzun ko a to ne ne a? wato kan ƙulzun ne misira kamar birnin ƙulzun daga misira wamai nau ma yau mani tsakanin misira da ƙulzun wato inda alkahira take da ƙulzun suwai kamar tafiya kwana biyu ne to kusa ne ursila ilaiha inda an aika mata ana ɗaura auren ta ce ta yadda amma in tafiya ta kai kamar daga alkahira zuwa iskandariya a to a wannan ba za ta yi ba ko ta ce ta yadda tunda tafiya ta haura kwana biyu wannan bayani ya ƙare ka duba dangantaka ga wanda yake waliyi قال مالك إمام مالك يتي يقرأ للرجل أن يتزوج امرأة بغير أمر ولي أتراني يعني mutum ya ɗaura aure da mace ba da kuma lamarin umarnin waliyinta ba nan da aka ce da ake nufi da aka ce bin isbatilin wali shi waliyin ne a nan aka ɗaura wa matar aure matar da yake walista ba a faɗa masa ba sai daga baya aka faɗa masa to shi din ma za a ce in a kusa ne ya ce ya zartar auren ya yi koko a shi gaba ɗaya koyaushe ne ma aka faɗa masa inda yake ya yarda da auren shi ke nan.
Alabin ƙasin.
Ɗan ƙasin ya ce, Sayan fa'ala kuri halahu.
Waduha, idan shi mutum ya samu mace, sai ya samu wani ba waliyinta bai ɗaura musu aure da ita. To karahiya ne shi ɗin nan duk da an ɗaura musu aure da ita ya sadu da ita, a ta yi ulima waliyaha sai ya sanar da waliyinta in ya so a sannan shi waliyin ya ce ya yarda da auren ko ko ya bata auren wakana a walau buhunin kwana guda nisa ne wakana bil baladi ya zama kuma a garin take amma idan da ba a garin take ba to ko ta yadda wannan yadda tata ba za a yi aisuna da ita ba ai wakalar lera ya yadda ta zama bin baladin lazi waka a cikin a garin da daura auren ya afu a cikinsa ba tare da izinin matan ba walau ba ko da gefen garin ya yi nisa kamar kano yanzu kano tsakanin nan gabas ya ake cewa nan gabas sun an yi hanyar gezawa ya sunan unguwa gawasawa ake cewa da unguwar eh ba dogana ai dogana an fita daga kano eh gama eh yan kaba yan kaba kaga daga yan kaba da unguwoyin da suke tare da yan kaba irin su dakata ko dakata ai kusa take da yan kaba ko sun saboda duk sun haɗe ne da kano ko kuma daga nan kan ka kawo rijiyar zaki ai da tafiya ai jiha ce guda ko yanzu da akwai jihar da la'alla mutanen ta gaba ɗaya ba su mutanen da suke tsakanin wannan dokin ba tsakanin yan kawa da rijiyar zaki ko to ko da ne garin ne mai faɗi ne ita an ɗaura mata aure a yan kaba amma ita tana rijiyar zaki tun da dai duk kano ce kuma a yanzu a iya cewa ai duk garin kanan ne to domin tun da garin da ya guda ɗaya ne nuzila hudar tarafai da sai aka sauka da nisan gefen kamar cewa a kusa ne saɓanin garuruwa biyu ko da kusa suke da juna ko da kusa suke da juna yanzu misali a iya cewa ai daga ungongo zuwa fane sau ba nisa amma dai ai ba su haɗe ba ko eh ba su haɗe ba ungongo da fane sau ba su haɗe ba ko da dai ta fane sau ai cikin lokacin da mutum ungongo take ko kaka na ungongo ce amma dai ba su haɗe ba ko da gonakai da komai wani Allah ma da wasu ƙauyukan tsakanin su ko da wani ƙauye da wani ƙauye ba su ke yawon siyan fuloki yana da daɗi irin wannan in ka samu fulafai ɗari ka siya a irin na wata ran gari ya zo sai kuɗi su zo ko to to irin wannan za a ce nesa suke wanda ya kare an ciro shi daga hashiyar adamu ya zama kuma ba ta ce ba ta yadda ba kafin yadda ta ta ai wato ai ai kabla rira kafin yadda fa in raddat idan sai raddat fala ibrata bi riraha ba da raddi ba istila da yadda ta ta bayan ta ce da ba ta yadda ba walau karuba rira ko da da wata ta ce ta yadda a kusa ne wanda shi ko wani ya zama bai bada labari ba da cewa wannan fa daura aure da zai yi ba ta yi masa izini ba wakashin daura auren ai na mi kira bi ya ta halal akadi ai da yadda da cewa da ya kirari da cewa zai daura auren zai ba tare da ya waiwaye ta ba da an saka ta ya zama ya yi shuru izina ko ya ce ai ba ta yi masa izini amma ita ce ba haka ba yusuf bai kuma yi iftiyatin ga shi mijin ba aira kuma domin a ce shi ma mijin an ɗaura masa izini ba tare da ya ba da izini an ɗaura masa aure ba tare da ya yi izini ba kamar ya yi mata iftiyati ne a baki ɗayan abin da ya gabata a iya ɗaurawa na mijin aure ba tare da ya ce a ɗaura masa ba don ya zamo aka ba shi labari to kai an ɗaura ma aure fa mun samu wata mun ga ta dace muka ɗaura ma aure sai ya yadda ba a samu kwana guda ba daga ɗaura auren zuwa cewa ya yadda sai auren ya inganta yawa amma fa sharaɗin kai ya zamo sun fi ne aka haɗa aka yi wa ibniyata hasilin matsalar nan ne matar da aka daura mata aure ba da izininta ba daidai wadda take budurwa ce ko bazawara wannan aure da aka daura mata ba tare da izininta ba yana inganta da sharuɗa biyar na farko ta yadda da wannan daura auren kuma ya zamo da faɗi ne da bakinta ko kuma a'a ta ba da dama shi mijin da aka ɗaura musu aure ya sadu da ita yadda shi mahaƙiƙul amir ya faɗa a sharhin nan a abu na biyu yadda da aka ta zama kusa a zamaninsu a kusa ne daga ɗaura auren na uku matar ta zamo a garin da aka ɗaura mata auren ba da izininta ba sharaɗi na hudu kada waliyin ya faɗa da bakinsa wanda ya ɗaura auren ba da izini ba bil ibtiyati da cewa zai ɗaura mata auren ba tare fa da ya waiwaye ta ba halin ɗaura auren amma in ba za ɗaura ma aure ko da dai ban waiwaye ta ba to nan take auren ya ɓaci amma in ya shiru to wannan shine aka ce in an samu abin da aka faɗa a baya auren sai ya inganta abu na biyar ya zamo muratti bai abu ba daga gare ta kafin ta ce ta yadda wannan ya gare da tasarrufi ɗan kaɗan an ɗauko ne daga harshen da tuki nufin sharhin a jirgiri babba a kan bautarsa da ya ce faƙalar ana ana lam'arra bi majin nuni a nan za a faɗa ne da majin nuni don wazanin ya inganta faqalat ana lam arab al aqd awwala wannan lugha ce ana cewa ana ina masu qira'a a makaranta qur'ani wanne ne irin wannan ana yake jan ko da ba alhamza ha yana ja a a to Allah a waje nawa warki yana ja ya kira a tasa take a makaranta nan bakwai ko masu ruwa ya suwa ne ne yake jan irin wannan ko da alhamza ba ta zo ba akwai cewa an alhamza ta zo kamar ana ati ka bihi kabla an ta kuma min makami ko wannan alhamza ta zo to amma inda yake alhamza ba ta zo ba kamar na suratul kafi ba ana akalla in tare ni ana akalla ai ga wata ma wata ma ne alhamza shi warshi anan ma ai bai ja ba ko ya ja ana akalla minka malan wa wala da fa asara biya ko fa asara biya an yute ni hayran min jannatika to a duba idan masu kira a je Allah ba mu fahimta Allah ba mu ganewa Allah saka masu littattafai Allah inganta mana damuna Allah inganta mana damuna Allah dauke mana duk wani kunci Allah dauke mana duk wani kunci Allah ba mu yalwa Allah ba mu albarka a dukkan lamura amin alhamdulillah mu karanta fatiha daya da salatul fatiha uku kafin Allah wa alaikum